فاتحة بسم الله الفاتحة الرحمن الرحيم في الدنيا وفي الآخرة آه، الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الكبار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة سيدنا بهذا المحضر والتعد فيه بنظرة تاسعنا في الظفر الحمد لله mun dawo cikin karatun littafin nan na jawahirun rasa a wasiƙun shehu ibrahim a jizo salis a jizo salis daga cikin wato wasiƙun shehu rabin lawan kuma sassun da ya gabata mun shiga makasadi na uku mihiwari na uku wanda yake hudabobi ne da kuma rasa'il da shehu rabin lawan ya yi cikin bayanin ɗarika tijjaniya da kuma ba da amsa ga mai kira akan haka mun shiga cikin wasiƙa farko lokaci ya kwace zamu ci gaba da kanta insha Allah mu karasa abin da yake mu karasa ba fil hadisi sahihi tawal bukhari wato ya zo a cikin hadisi sahihi wanda yake bukhari ya rawaita hadisi ya zo a cikin sahihi hadisi wanda bukhari ya rawaita man sallallahu alaihi salatu wa alaihi da wanda ya sallaci ya masa salati salati daya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai masa salati goma da wannan ɗayan da ya mu wai da salla ala abdihi idan Allah tabaraka ta'ala zai salla ga bawansa marratan su daya maratan wahida in yi salati ga bawansa su daya la yi azibu abadan to huwa zai ma azaba bakin ha abada ba rahama ya riga ya bashi rahama ya bashi amana ya bashi garanti yin salati ɗaya tak da Allah zai wa bawa garanti ya bashi mana ba zai ma azaba ba abada to ya idan kuma ya masa ya masa ya masa goma kuma kai ɗaya kai aka yi ma goma ɗaya ma tak in Allah ya ma ya ba garanti kenan kai kan ba zai ma azaba ba eh وفي الحديث أيضا يعني في حديث ذات هيز لا إله إلا الله يسني ومن دعا له يسني أمين من أذابي إذا لا إله إلا الله برني ناسي ومن دعا له يسني ومن دعا شك برني ناكو أمين من أذابي فيا أمن تقبل أذابا تابا ذنب سبا ولا كسس أدئيتي والتو kagani to to to to abubuwan da ke cin da ke cin isa ga fari mun ji shan awon sasafin da magana a kansa yanzu ga magana salati manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yadda Allah zai mutum idan ya masa shida kuma yanzu shi kenan ga maganar la ilaha illallah Allah ma ya ce birni na ce ta duk wanda ya shiga ciki kuwa ya kubuta gaban azaba ba zan masa ba to kaga ni wannan kusa ayyukan dari ga baki da wala ka san adiyati allati atabi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama to kuma tare da yawan addu'o'in da manzo Allah ya zo da su da zikiran da manzo Allah ya zo da su duk an san abubuwa da yawa manzo Allah ya zo da su manzo Allah ya zo da abubuwa da yawa addu'o'i salatai zikirai kaza dai akwai su da yawa amma tare da haka sai ya ce a fadalu ma kuntu ana wannan biyu ne kamar la ilaha illallah duk da haka sai manzo Allah ya ce mai bisa abin da na faɗa da ni da annabawan da suke gaba na shine la ilaha illallah shine mai bisa abin da na faɗa ka gani hmm wa fil hadisi qudsi ya ba cikin hadisi qudsi man zakara ni fi nafsi zakartu fi nafsi wanda ya ambace ni akan kansa a cikin zuciyarsa zan ambace shi a zaciya wa man zakara ni fi malayin wanda ya ambace ni a cikin tawaga cikin taro cikin jama'a zakatu fi mala'in khairin min mala'ihi to shi ko zan ambace shi a cikin wato wata jama'ar da ta fita sa yawa ko ta fita sa alheri domin ya cikin dinar mala'iku ma zan ambace shi da baki ga cikin alamin sufuli alamin uri in shi ko ya ambace ni ne a alamin sufuli a alam na ƙasa don rage sama ta kai alam na saman ba ni ko sai ambace shi a cikin alam na sama alam na mala'iku masu alheri baki da to ka gani wa ma zakara Allah ahadun illa ba da an zakara Allah kuma ka sani ba wani mutum da ya sai ambaci Allah sai ba Allah ya ambace shi ba ka iya ambatan Allah kafin Allah ambace ka ka iya ambatan Allah ka iya zikirin Allah to Allah ya zikirin ka ne Allah ya ambace ka ne kafin ka ambace shi ma ko kuwa bayan da kai zaka zikirin Allah ka ambace Allah initially ba shi ma Allah ya ambace ka ai gashi ya faɗa duk wanda ya ambace ni akan kan zatin sana ambace shi a zatin wanda ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'a shi ma ka gani iman mace ne ko ko a din gaggawa ambaci Allah ma Allah ya ambace ka ne ba za ka iya ambatar Allah ba ma tun da fara mata kullun sun Allah ya ambace ka daga baki da saboda haka ashe ma yin zikirin nan ma ba karma da hije ba mutum ya yana zikiri to sa kansa cikin mutanen kirki ne ma ya sa yake zikirin nan sabana haka ba zai iya yi ba daga wada wala zikrullahi akbar zikirin Allah ya fi ambatan Allah ya fi da anna zikrullahi lil abdi akbaru min zikirar abdullahi me yasa ya zama wa zikirar akbar dalilin saboda cewa ba ambatan da Allah yake wa bawa ya fi ambatan da bawa yake wa Allah shi yasa wala zikirin Allah akbar ambatan Allah ya fi girma ambatan Allah ya fi girma gaba da wa zikur rabbaka idan nasit wa zikur rabbaka idan nasit qur'ani ya ce wa zikur rabbaka idan nasita siwahu idan nasita siwahu ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta wannan sa shi ne wa idan nasita qur'ani ya ce wa zikur rabbaka idan nasita ka ambata Allah an kamanta an kamanta ne shi ne shehu ya karasa ya fassara mana ai wa zikur rabbaka idan nasita ma siwahu ka ambaci ubangijin ka in kamanta wani ba shi ba da ka an kamanta kowa sai Allah kawai shi ke daga tamatan Allah zikin Allah kake ne a kullu ibadatin ja'ala Allahu laha haddan kuma duk wata ibada da ka sani Allah ya sanya mata haddi tana da iyaka ya sanya haddi gare ta tana da iyaka da ya sanya mata wa waqatan Allah ya sanya mata lokaci in sallah ce guda biyar kawai aka dora ma rana kaga akwai iyaka an mata haddi kuma an sa mata lokaci in azhar nan bata yi maka take azhar ba ko kai kai banza ko kai kai banza ji sai ce kai sallah kafin lokacin ta ya cika gara ka bari ya bashi ka arban karama ya ma fi ya ma fi sauki a haka ma da da kai ta ba lokaci mai ba saboda haka ko ko bai kana zan ka je duk ko kai sallau illa asar nan bata yi maka take sallah asar in rana ba ta faɗi ba kai magarba ba in alfin ke to ba kai sallah asuba ba ma'ana sannan na ga shagali yawa ina muna makin din nan na ne ku wani kuma suka yi kasan sun sha biyu da labi suke a zan suka yi da asa yawa gaba da inna Allah la la sawada kuma wata ta ce ba ta ce Eh, eh.
ga har bayan asa da suna gurin bare kuwa abu da haukawa ina addinin dama na na na na mahaukata ne Ai, illar ke nayi illar ke nayi daga baki da Allah sawade abubuwan ne zama da da- da kashi addini kawai da kashi addini ga abinda mutum ya yi mai daɗi a rai shine addini kawai zai yi balle dai ɗan yayin nan yanzu dan yayi mana yanzu yanzu abinda yake burgewa kawai ake surawa mutum ya nuna shi ma fa na sani ma fa na sani abinda kawai yake so kenan yanzu ni ma fa na sani da ka taɓo shi ce ai akwai hadisi an ce kaza ka tashi ta ce da asa na kalli ma mai ya kalli tsammani ki zan yi magana Mm.
ne a to da ka taɓa mutum ya ce akwai hadisi sai mutum ya zo masallacin juma'a kan aliman na hudu ba ya kama sai kama sai kama sai kama nafila in kai magana akwai hadisi ai, akwai hadisi ma a zuwa ko ko ba a suma ko ana zaɓin liman na hudu ba ko kuma haka dai wato mutum so yake kawai ka taɓo ya tafi hadisi saboda wai shi ma fa ya sani Allah ya sauke ba shi da addini ba da kake ba Eh, ba gani yau da haka saboda haka ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yana da mutlakin abu ne shi ba ba shi da haddi kamar da sallah take da shi sallah in azaba ta ba kai sallah azaba la sai ba kai sallah asra ba. a wani condition aka halatta kuma duk lokacin da aka ce za a yi jam'i jam- jam'i suri ake ce masa ai duk lokacin da aka ce za a yi jam'in suri to tura azhar din ma ake sai ta yi gaba da nisa tukun la asar ba ta zo ba sai a hada su a tsakiya a haka ake yi. ma ba wai irin sha biyu ta shi gina a azhar al asar duka bakin a ce an yi suri saboda hauka ai in in ran da za a yi jam'i suri to tu- tun kuɗa ta ake ta sallama ta yi kas eh lokacin ta yayi amma ba sai a bari sai ta yi gaba sannan zai hada tsakiya haka in ma magariba ce za a yi tare da isha'i ita ma haka ake sai a tura magariba ta yi gaba isha'i mata zo sai a jawo su sai a hada tsakiya ta sannan ne ake tafiyan isuri amma ba ba shiri ta ce ba amma karfe uku sai a yi haka in magariba ce za a sai an bari ta shiga lokacin ta ya ɗanyi nisa a za a isha'i ko bata yi ba to sai a hada sana haka ake ƙarfin Allah ba ya koya wa da ta zo suna magana istihara ba wato suna magana mai istihaba tana tana jini ba tsaya jikinta ya za a yi yanzu da- da ibada ai haka ya mata ko ta shige yanta ya wanka biyu ta wanka uku a rana ta sallar ya ai in azara ta yi kata ya wuri ta jira sai da asar ta kusa azara ba ta wuce da asar ba ta zo ba sai ta hada tsakiya sai ta yi wanka da shi kenan ta sallah haka in ma magariba ta yi kata da wuri ta bari sai ta dan tura kuma sannan isha ba ta iso ba sai ta hadu ta yi to ka gani Eh, ma ma da yake abu to ka gani to haka in azumi ne ramadana da bai yi ba kai saka ramadan ba yanzu muna cikin jumada ba kai saka cewa kai saka Allah ramadan yanzu amma kai ba sai dai in kuma na bara ne na ma ake maka bashi amma ba haka ba ba kai ba saboda yana da lokaci kuma yana da haddi da inda aka guda 30 din na kwashi na tarzuwa daya da an ce da yau sarki ya ganin ya sanar an ga wata kai ba ka da sauran iko kuma dole ka tsaya nan daga bada kuma ko da lissafin kai bai cika ba ma'ana ma'ana watakil kama ya rashin lafiya a nan zaune watakil kai san da ka zo garin ma an fara azumi garin da ka bar ba a ga wata ba ka zo gari ka san an fara azumi ka kama bakinka yanzu yau shin takwas kake kai kuma sarki ma da sanar ba an ga wata dole ka yi azumi gobe ba ka cin kana ƙara sawa saboda yana da iyaka to duk ibadar da ka sani an mata iyaka aikin hajjin nan baka yi suka yi shi ba sai zulfi ya zo ko ga ka a maka ko ga ka a ɗakin ka'abar to ba ka yi azumi ba ka yi sallah sannan ba ai azumi sannan hajji ba ba ka yi ba ka da yi umara ko a maka hajji ba dole sai zulfi nan ya shiga ko zulfi ya shiga baka yi saka ba sai an ce ma yau takwas ga wata haika fara daga nan zuwa sha biyu ga wata an gama ko sha uku man ta'ajjala man ta'akhara sha biyu sha uku ka gama daga nan in ya kai sha uku ne ma ai fa sha biyu ne dai ko sha da ko man ta'akhara ya baro ranar sha da man ta'ajjala ya baro ranar sha uku sha biyu shike nan dai ta'ajjala ne farko ko sannan ta'akhara ta'akhara shi sha biyu ma'ana dai kenan to dai dai duk ma dai da za a yi dai akwai da lokaci sai an jira wannan lokacin ya zo kuma akwai an yi limitin na abin da za ka yi amma zikiri fa magana da shehu ke kenana zikiri fa shi ma zikiri an taɓa samun time ne Allah ya sa mai miƙaci na lokaci ko na guri ko a ina ne kai zikiri ba sai ka je masallaci ba ba sai ka je filin arfa ba ba sai ka je gawa ko sawar manawa ko ka je kaza kaza babu miƙaci na guri kamar da babu miƙaci na lokaci ba a ce ga rana ba ko ga lokaci minti kaza ko karfe kaza ko kowane lokaci Allah zai zikuru Allah kiyaman qu'udan wa ala junubihim duka baki da to to da haka shi ba shi da ba shi da wannan iyakar ba shi da wannan iyakar Allah ya sanya ko wace ibada haddi ya sa mata hukunci illa zikirin banda zikiri shine ba shi da wannan wa qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala kuma ya ce ma sani ubangiji tabaraka ta'ala ya ce allazina yadhkuruna qiyaman wa'annan da suke yana yaban mutane wanda suke suna zikirin Allah tabaraka wata'ala a tsaye kokoda suna yi a zaune wa ala junubihim kuma suna yin zikirin nan wato akan fusakun su ma ala junubihim suna yi ma akan akan akan wato gefan su jambu sun kwanta kenan sun kashin gida mai su dinga yi wa qala ta'ala Allah ya ce uzkurullaha zikran kaseeran ku ambata Allah zikiri mai yawa mai yawa za ku yi wal kaseeru inda gani shi ku abu mai yawa a gurin mawadaci in mawadaci ce da kai mai yawa ba ta da ka yi nawa to na yi tsohuwar kasirin zarfa iri to wannan ba mai yawa ke na wurin matalauci ba yanar da kai ce mai yawa kila shi yana rufin dude ma ko dubu biyu ko dubu biyar ce a kudi ban mai yawa ko kudi na samu da yawa kila ma dubu goma ce shi misali a shi yawa ke na samu saboda shi ya labar ɗansa kenan an kaji mawadaci ya ce mai yawa a ta fara lissafin irin irin miliyan kaza miliyan ɗari kaza ko ma biliyan ila suna masu yawa shagon to yanzu ka ji mawadaci ne fa Allah alganiyu tabaraka ta'ala shine yake cewa uzkuru Allah zikran kaseeran ku yi zikiran Allah mai yawa to fa mawadaci ne yake magana anya yawan nan wani irin yawan yake nufi kaga dauka yawan irin naka fa yawan da yake nufi irin nasa na mawadata fa tabaraka ta'ala a to sanda Allah ya ce zikiri mai yawa ka san mai yawa zai fallahu idza qala shi Allah in yace kasiran in yace da yawa alimna sai mu gane cewa annahu arada kasiran indahu yana nufin mai yawa a gunsa yawa a gunsa yake ne ba wai a gunmu ba wa zalika la nihayata lahu shi ko yawa a gun Allah bai da iyaka to zikiru afdalu anwa'il ibadati saboda haka zikiri shine mafi bicin nau'i nau'i na ibada duba shida hmm eh zikiri shi yafi duk kowanne nau'in ibada duba shida sai gani amma shekhu tijani فإنه شريف عالم shi kuma shehu da zallanu sharifi ne ko malami ne to kaga dama shehu da zallanu a farkon musikan nan ya zo da zancen dariƙa zo da zancen kuma mai dariƙa shi ne shi tijjana mara abbas ya zalla wa ko ya faɗa wuri malamin ko jirgin gizo to lafiya lawa ma to ba gani saboda haka shautu jani kuma rabbi Allah ba ya gaba da maganar da zikirin dariƙa da yayi bayanin sallah dalla to ba shautu jani wa amma shakh jani shi ba shautu jani da fa innahu sharifun kaga da sharifi ne sharifi ne jinin manzon Allah ne alimun malami ne shi abidin mai ibada ne shi zahidin mai gudun duniya ne shautu jani mushtagilun billahi mai shagala da Allah ne shi fi jami'i awqati a cikin dukkan lokutansa dan lokaci shi kana gida Allah Allah sanya ma haka la ya takhalla anil ibadati shi ta Allah baya wofanta gaban ibada baya baya baya barin ibada ko da shi cikin take fi kulli lahazatin a kowane kifta gani shi da cikin ibada yake waya shahadu bi zalika kullu man arafahu kuma duk wanda ya san shi da ne rayi da shi ya san haka ya shaida duk wanda ya san shi da zai ma shaida akan haka ne eh zai gama cewa haka ne shi da Allah baya barin ibada a kowane ƙarfa kowane gini wai shahadu bi zalika kullu man arafahu wa idza an kana ahadun bi anna nastaghfirullah to idan ma wani ya zo yana inkarin cewa muna neman gafara Allah amma shi yana inkari cewa zikirin da iske barin da muke yana inkarin sa wannan zikuruhu yana inkarin cewa muna zikirin Allah wani sabbi annabi sallallahu alaihi wasallama yana inkarin cewa wai muna salati ga manzon Allah wani hibbul auliya yana inkari akan muna son wato waliyai yana inkari akan haka duk baki da yana inkarin wayannan abubuwa to in ma wani yana inkarin wannan fa idza kana al munkir yarju an yurhama bin nahyi an zikri idan shi munkiri wanda yake inkarin wayannan abubuwa yana sa rai a mai rahama a jikansa ta kan hana zikirin Allah da yake aikin hana zikiri yake yake zara Allah da kansa da wannan ya zai lafiyar Allah ya tun zuma shi aljanna saboda yana hana zikirin Allah shi ba kina kaji ba yin dalla dalla wala cikin sauki da Allah inda hankali mutum ya zo yana aikin hana zikirin Allah to in ma da yana wannan aikin kullum shi faɗa yake da zikiri ka ayi kuma yana farin da wannan za a ji kansa a mai rahama yana ganin haka to ba matsala shikin ne cigaba bismillah wa mu'adatul awliyai kuma yana yana gaba da wajiyan Allah yana farin da wannan za a mai rahama da wannan Allah zai ji kansa gaba da yake da waliyan Allah to fa nahnu narju an nurhamu bi zikri to mu kuma muna fata a ji kanmu ne a mana rahama da zikirin da mishi wa mahabbatul awliya da kuma san waliyai da mishi shikenan ba raba ba kowa daunarsa shike nan mu muna fata a jikanmu da yin zikiri a jikanmu da san waliyai kai kuma kana fata a jikanka da hada zikiri da kake a jikanka da kyan waliyai da kake wai kenan ba sai mu je lahira mu ga wannan tabbas ne gaba gida daga wa cikin sauki wala haza wannan kenan shi wa inna Allah tabaaraka wa ta'ala ma azza bil harbi illa li isnayn ka sani da tukun Allah tabaaraka wa ta'ala bai yi shela a fito yaki ba sai ga mutum biyu mutum biyu kawai Allah ta baraka ta'ala yayin shira su fito za a gwamza shi da su da za su gwamza ne da Allah fa da Allah mutum biyu ne Allah yayin shela cewa su fito za mu gwamza akilun riba Allah ya izini ga mai cin riba ya fito za su yi yaki shi da Allah Allah ce mu wa mu'adil awliya ne mai kin waliyai ne gaba da su to ga ta'ala ubangiji ya ce fa'azanu bi harbin min Allah fa'azanu bi harbin min Allah daga baki da ko in kun ji kun dare sun ruba to shike na fa'azu bi alimin Allah wa rasuli ku ku ku ku ku fito muna da yaƙi da ku wai ta dawani ta dawani antum ta ciki wannan Allah tabaraka wa fil hadithil qudsi man ala li waliya magana ban tu bil harbi a cikin hadisi bin su kuma ubangiji yana cewa man azali waliyan ne wanda ya gaba da waliyina magana zan tuki da harbi hakika wannan na masa izini ya bi yaƙi ne da shi fito za a gabza a wuzu billahi fa kaifa ma wara zalika to kake ganin kuma abin da ya wuce wannan na gaji ganin abin da yake bayan wannan kuma ya ya kina a gani wa shakhs tani la aqalla min an yakuna aliman shi shehu da Allah to aqalla da malami ne ko kowa da ya da malami ne duk bazancin kuma ya ne kuma ya ne a aibu mai dauri ba ne aibu mai daga zaba to a dai kada da malami ne ko to shi ta da kalla da ya malami ne ha za jawabu na wannan shine jawabin mu fi babin sawabi wal iqabi ita ce amsa da zamu ba mutum a cikin babin wato shari'a a sawabi wal iqab magana sa amma lazai kuma azaba jin shari'a to wannan a shari'ance kenan amsa da zamu baka a shari'ance gaba da dariƙar tijjani da kuma shi tijjani da Allah wa ma bi tarbiya ma muka juya cikin ma'arifa kuma in za mu wadance a cikin tarbiya cikin ma'arifa kuma to fa da kulu sai mu ce da kai innal istighfara huwa ma'ul gaibi ka sani fa shi istighfari ma fa shine ruwan gaibu yanzu da mutum yayi dauda baban da ake shiga bai samu ruwa kan mana kan dama shikenan ga fita tas ana sha'awa ce kai wani kai kyau to ai shikenan istighfari ma shine ruwan gaibu duk mutum mutum yayi dauda dai ya ya kokwashi zunubi yayi kaza kaza kaza kenan da ya zuku fa da isi gifari zan sai ga ya fito fiyas a gani qala mai fada ya ce tadahhar bima ila gaibi in kunta za sirri wa illa tadahhar bis sa'id aw sakhari da sama hushe arani fi da bakatul kubra da muhiddin arabi sharani ya fada cikin daukar kubra ya ce wannan baitin yana jin cewa na muhiddin arabi ne hati gallawan to subhan al-arifina an ce baitin sani yana cewa su da harbi ma il gaibi kai wanka da ruwan gaibu in kunta za su ri in kai ma dan area ne eh in kai dan area ne ka san inda aka dosa kai wanka da ruwan gaibu sai ka fito mu zauna zikiri tare da kai wa illa ta da harbi sa'idu wa min wa aw sakhari in kuwa kai ba dan area bane baka san inda aka dusa ba to ta dakhar ka je dai kai taimama ta yamma ne ma wa illa ta yamma bi sa'idu wa sakhari kamar inda kan ta kan ta shan wa illa ta yamma bi sa'idu wa sakhari kai taimama yana na mun zan ta cikin abin nan ko nurul kamali an ya kashe cikin nurul kamali ta da harbi ma irgabe yankun da za sirri wa illa ta yamma bi sa'idu wa sakhari yawwa in baka gane inda aka sa gaba ba to yi taimama mutar da kanka sai ka yi taimama da ka daki kasa ka taimama ko kuma ka daki dutse ka shafa dutse ka taimama ma an kasa inda aka sa gaba to yanzu kai wanka za ka da ruwan gaibu subhanallah wane mutum amma annal ma'a yi ta haru bihi min al-awsahin hissiya kamar yadda kasancewa ruwa ana yin wanka da shi daga dauda irin ta sarari baka zalika da istighfaru haka na istighfari shi ma ita ita da harbihi ana yin wanka da shi min ausahir ma'anawiya daga daudodi wanda suke na ma'ana allati hiya zunub wanda sune zunubai wato daudodi na ma'ana shine zunubi wa yan gulta idan kace ma azanabtu wa in gulta ma azanabtu qalar mujiba tan wududu ka zambu la yuqasu bihi zambu wa in gulta in kace ma dai ma azanabtu ya ne ban yi zunubi ba dan haka wankan me zan yi ne istighfari me zan da ban da zunubi ne ban yi zunubi kuma ban da zunubi qalat mujibatan sai mai bada amsa ta tanka ma ta ce da kai sai ta baka amsa tana cikin mai cewa wujuduka zambun samuwar ka ma kanka da kaga akwai ka da kaga ma akwai ka kai tukun to zambun wannan kada ya isa zunubi la yuqasu bihi zambu wanda zunubin da bai da kusan gaci ai da kaga samuwar ka ma kaga akwai ka ma ai babban mala'in kenan yanzu ne ma yanzu ne ma na dole kai zuke fari ai in kana hura hanci ifa ban yi laifin kowa ba to ai laifin babban laifin ma yanzu kai shi yanzu da ka gano akwai kama haka ji ganin babu laifin kanin bakar laifi ta yanzu wannan shi ne babban zulima a ne mutum sun ba yi ke nan sa kai ka zuwa sa abin nan daga ba shida eh wasu ga nan wata gani yiwa kazalika alaba da uku na sanar da hawa ita gifarin arafai zama manya kenan subhanallah ba gani shi ma da jana cewa yake duk mun ga wani sanewa muke yanzu gifari in ka ji mun zauna muna a kan firar lalafin da muka yi Allah kenan mun ga wani sa subhanallah ta gaji ma damar insanu ya ra wujudu shay'in mawjudun ma Allah tabaaraka ta'ala matukan mutum yana ganin samuwar wani Allah wani abu saman me tare da samuwar Allah tabaaraka ta'ala hmm daga baki da ma zalafi warqatu shirki to har yanzu bai gushe ba yana cikin da bai bai shirka ba sarbawa har yanzu da samun shirka a ransa ne yana ganin samuwar ba Allah ba to har yanzu akwai matsala ba gaba kwanci shi daga shirka ba sai zaka shoye ibrahim billahi yana cewa wa asgaru atba'i bari'un min ash-shirki asgaru atba'i bari'un min mafi kankanta daga mushrik daga almajirai na ya kubuta gabaran shirka sun yi baran baran sun yi hannu daga shirka ta yi nata guri yana sauri inda bai ganin samuwar kansa ma zai ga samuwar wani kuma balle shirka ta shirka in ka ɗauka wai shirka sai ka ga dubu sa kana muke sai da kuka shi ne kenan wannan dubu shi ne shi shirka tana nan da musuluncin a ranka kana da imanin a ranka kallon kaza kaza kuma shirka sana ta da dubai bai kawo sani ba akwai da bai bai da bai bai shirka da bai bai ka yaran ya daure ram baran da za ku sallama hidda kai da ka tarbiya yawwa hidda da ka tarbiya to kuma ka da shaka yawwa yanzu gana oh Allah akbar kai da Allah ma wani guji kake tsammani ma can a wani wuri aji wani kiran ga can a ji a wani wuri wasu a yashi haka ke kallo allon mada a ganin na na sauran shirka ku daga baki da to wannan ke wadda aka shi ibrahim ya ce duk wanda yake a duru da suna ta bawu mana da ya yi turbiya ke nan to bari umi na shirki sun yi rabu da shirka yanzu ba su da alaƙa sun yi ban kwana lasin yamma a cikinsu bada wujudu lillahi samuwa ta Allah ce shi kadai shi ke da samuwa wa man ahada mala gairi ai duk wanda ya karbi kudin wani kudin wani sa ne ba nasa bai karba wa kana la ya kaduru an yarda samana akalla juz'in minhu kuma ya zama bai da ikon da zai mai da koda ɗaya bisa uku na kuɗin da ya ranta kana zalimin ya zama azzalimi kai da ka aro abu kuma sai ka mai da shi duka aiko amma in ka mai da shi duka ba ko da ɗan kaɗan ka rage hannunka har yanzu ka yi zalunci to ba shi ne Allah ke da shirka da zalunci ba samu wannan aro aka ba ka ba ta ka bace da ka zo duniya abinda Allah ke sattin shi ne ka yi ƙoƙari ka mai da aron nan da aka baka ta yaya ka san shi tukun shi za ya ce ma harshe jinnar insa eh lalle ya guji ni shi ibrahim yana sa radallanu halakatu zal khalqa li yabu duniya ani bi yabu duniya eh ya arifu ni abinda yake nufi kenan dan malamai ka suka ce abinda Allah yake nufi cewa li yabu duniya ai li yarifu idan su sani to kai baka san Allah ba na baka san Allah ba kuwa to baka samu yadda zaka kamar da ajiyar nan da ka anso ba amma da nan da ka ansa baka san zaka mai ita ba dole ne ka san Allah zaka yi mai da wannan amana ka ga cikin zalunci kenan inna shirka eh la zulmun azimun shirka wallahi zalunci ne mai girma saboda zalunci ne mana ka shi ka mutane ka imawa samu wannan ba ta ka bace mai da ita ba ne mutum yes gode to wal insanu la yaqdim wal insanu la yaqdu an yudiya samana nan malatin ne annahu laysa inda hushay shi dan adam ba shi da iko ya bada koda kudin da yake kwatankwacin tururuwa ma da annan wulace inda hushe da mai da komai amma kana mulki bisan ya ma zakanna duk wanda yana cuɗanye da abin da muka ambata sama idza arada dukhul al hadrati to in yana so ya shiga halala fa duk wanda ya zama da muka wadannan haka yake to yazo yana so ya shiga halala to yanzu za ya shiga halala haka wa ta'lamu anna Allah huwa malikul muluk malikul muluk ka san kuma shi Allah tabaraka ta'ala shine malikul muluk sarkin sarakuna ne fada sarkin garin kuma ba a shiga kai tsaye balle sai fada Allah dole sai an yi bebi fata sakin da rukuma ka je kai bebe sai ka fita kawai shamaki sai ka biyo ta wani ne ka shiga amma lalabi sallama waye da sallama da shamaki da wacece ka fada a cikin gaishar kawa ne ka zo kenan ma'ana to gaggaje ka san fata sakin da rukuma za ka shiga kanan ba ya fata sakin sarakuna ko ta baraka ta'ala hagami har yanzu famin adatul muluci ya daga al'adar sarakuna ne shehu annahu la yudkhalu alaihim ko la yudkhulu alaihim illa mutanazzifun ba mai iko shiga wurin su yayi tsafta ba a shiga haka na yanzu ka shigo duk kullu ya kore ka hmm ta kore ka ma ce ya kore ka sai ka zo da kamala cikakkiya sai an ga kai tas sai ma ka sa ma har hula ma sai ka sa eh gidan sarki ba shiga har hula yawa ba gidan ban kashi ba har hula abin da ya faru ba ba da bara da ake burin din nan inda ya kasa an nemo wanda za su yi hada za su yi da komai suka suka hada suka ce kuma ta ana cikin yin rikici suna wani suka hada sun tafiya su kuma ana cikin yin rikici ne kuma ba san yadda taɓa taɓa abin ba saboda irin bin zaɗin na na kwasham yan taɓa ne wani gaji ta mazuwa da ba sai kawai aka taso aka sarki ya sa wuta ka san shi ko yana yallawa ne zai sa wuta ya azalzali lallai yadda za na fita na buga mai waya a zanzana sanaki ba Allah na da gudu ya shigo wurin kawai ya zama hula kawai suka rike shawara suka zalla zai shiga ya ce shi ne yake taɓa wannan azu ka tari ka ce an kira shi ce wallahi zalla zai shiga ba ya sake bugo mai ce gashi na wajen kowa ana shiga ai dole na fito na zanen sunan Allah ku ya kun kai abin da ke faruwa ai ƙarshe da suka wajen an hula wannan ba da wani samu yin tashe kai sai sa samu tashe kai da shi aljihu in sun tsira wannan hisu da shi ai wani washi aran tashe ya mai lafi a ina ka washi muke shiga da tafiya faɗa da cikewa cika zo a kai ce shi ya sanyi da gaba ka sanyi ai ka ƙara ka ƙara goma to ya gaba to ba da sarki ma kenan sai an yi sikirin sai bayan wankan ma kayi wankan kayi kyau sai ma ka sa hula ma sai ila ma yi da rauni na ba ku wanda ba da dariya za ku zama kuma shuru zan eh mun je ganin wata mun je zaman ganin wata a fada sarki aka dubban mai rauni ba a da aka tsore ma gurin daga ok su musu mu gaba ɗaya mu kana sayar da ma su ne gaba da su gani su sai ma kai rauni ba ba a zama da sarki a haka sai amma sai amma an yi rauni ba to fada sarki ce na duniya ake duk wannan abu ake ake ake abu kuma ya kyau tarbiyya ce ta musulunci ta da kuma al'ada da aka rike tuntun a yanzu me ya rage mazhar musuluncin da al'adar ba fadan ban ana da an wadan da abubuwa daga wada a da ne za ka ga shugabanninmu gaba ɗayansu har na siyasar ko da wannan abin suke biki yanzu ka duba tawa da ba rauni da kansa shugaban kasa fake nan dubu sadda wani gani firimin jihar arewa gwamna fake na gun na sadda yawa a lokacin amma dubu rauni ce kuma ba shi da wani sauran wannan ba shi dai na shi gida shi rauni sun usman na gwaggo a shi kaɗa da shi ai usman na gwaggo amma hasan usman za ka ce a gani an uwa shi usman na gwaggo to duba ga su wane ne wancan karai akwai su da za ka gansu da yawa da suke sa da baciro masu waye duk za ka gani suke ha'a da baciro ma da yake waɗan kwana-kwanan da ma ba ne jin sha gari ɗan bayan bayan ne masu za ka cewa a san wancan amma a hakan za ka gani da wannan tarbiyyar da wannan ruhin suke tafi a za ka za amma yanzu abubuwa da sun zo sun tabar wale sun lalace to dama dama har yanzu kaɗan na kamar su yan siyasa suna ko a tsana kamar su har yanzu a kowane rushin su har yanzu yan siyasa suna rauni su kuma sakwato har yanzu wankan an gosha mai rauni eh duk wanda zai aure an mai naɗi da kai ne ka an naɗa sarauta sama babban riga mai aiki a mai naɗi sabon a sakwato su kuma har yanzu hakan duk ran da aka ce za a wankan ango abin da ake bai kenan a mai daɗi a kai gaban iyayen da gabatar da shi ya girma ce da mana ya girma eh daɗi sosai za a yi ma da kowai to kaga wanda sarbiya sai mai shi wata ma wannan babban abin a riƙe abuwa ya da kyau a riƙe riƙe to balle wani abu na faila kuma eh mutum ya riƙa jin kunyar rauni zai mina ka kunyar rauni sunan maza Allah kuma daga jin kunya maza har mala'iku haka suke sauka haka suke didimar da suke wurin maza da haka suke daga wace da abin da maza Allah yake faɗa amma imu tijanul arabi fa iza wada wala ma wada yuzahu tijani ne ma shi ne kan sarautar laraba shi ne da sun dora shi dora girman kenan suka sarki sun tsira girma da gaba da faila alaji ka duba dai hotunan nan muna su sawa kullum ga sunan da shi ma tijani da majalan suka gani kowa aka za ka sun buga rawar nan mala balle a cire mun dini bari kokarin koyi koyi rashin kokoya ne yake sa mutum ma ya dinga jin kunya abun ma san da girman ya zo ba shi da sama yadda zai ita jin kunya to gara maka dinga gida ma na Allah kai tun kafin ma na girma ya zafi ta dauka gara kai na Allah sun da wuri ma in gode Allah muna kai kwaya ne na shahu muke yi ba na wani abu ba ɗan moldi ba za ka yi to ka yaro ne ɗan moldi ka yaro ne kun gara kauri ne ko to ranar Allah ya kai ɗan moldi sai ka yi rauni ka bugo shi ka zo ran moldi kuma ka zo da shi wa shina mutu da na ɗaura ma ya yi shau a dinga yi ka ga dai gashi nan da ciyaman ɗin da sakataren duk ba mai rauna duk ba sa yi gasu na ran moldi ba sa yi kuma shi zaka shi cewa ma shi ke MC ma amma ba yaron ya kamata a dinga abin gashi ne a ranar rufe karatu ma a shafa yana fama da shekarar nan wata ran ma sai ruwa kana wallahi kai ce in ta ba har ga mai nake gashi nan ran Allah kan ya fito yana kare mai wayan ce rauni fa kai yau fa hata mace amma Allah ya da ya sawo shi aljihu ya zo gurin shi wani laro wani zai wayo in kuma ya ga nayi shiru sai ya fice da yalin duk ba dai bane haka in mutum yana daga haka ne mutum yana tunan da wiwa shi zai rauni yana jin kunya ne wani kunya sai ne isa da ke ibada ne abin ai da haka sarki da ke wani sai isa da ke sunan maza Allah ce ta ga duk sai ka ya guje bakin ba da haka kai sai ka ce baka wani Allah kara masa lafiya ai kyau ta ka shako azumi azumi ke sittin musamman kasan sama da munasaba sama da munasaba ba ji wani ne a gobe ne ba sama da munasaba gobe ne saboda munasaba jajjibe jajjibe ne alhamdulillah she to wai sarki ma ba za a shiga wurinsa ba illa mutane zifin sai wanda yake ya tsafta wa mutahayyukun bi hay'atin tunasibuhum kuma sai ya yi shiga irin shiga da da su magana da ke kenan yanzu sai ka sa hula sai ma ka yi rawani in babba ne ko malami ko wani abu sai ya yi rawani ma ko kaza ko daga ciki ko wai bai shiga shiga gurin sarki ba sai ya yi wannan ni gaba da sai ya yi wannan kamala suna da irin hay'ar da dace da su sai ka yi haka to balle gurin sarki sarakuna ko ba kai bai za ka yi malikul jabbar to ya kake gani idan ya sarkin kuma jabbaru ne labudda an yi tahalla anil agayari ba makawa sai mutum ya wofanta gabaran gairu duk gairu sai kaka kaɗe shi ba gairu sare da kai tuko sannan za ka shiga wal adanas sai ka wofanta gabaran daudodi gaba da Allah sina suna sabul hadaratul ilahiyya irin daudodin da ba su dace da hadarar Allah ba sannan za ka shiga masa za ka shiga mai haka nan ba shi yasa fa yasigirul laha sai mutum ya istighfari tuko li yuslaha lahu dukhul ila al hadarati saboda shiga hadara ya zama mai sauki ya zama mai kyau an ba shi dama shiga hadara an ba ka ba shi ba wani kullum malikin wazir kuma ka san kowane sarki da bayan da waziri ba kowane sarki da waziri kuma yana da shamaki kuma yana da sallama da kaza kaza duk irin masu gadin kofar nan da ba su maka wucewa duk da akwai su ka sani mutum da haka ne shi ma sarkin sarakuna ku aya samu yana da wannan wa idza marra bil wal kullu malikin wazir wala yasuhu duhul al maliki ba kuma baya yiwa mutum ya shige wurin sarki kai tsaye illa bil mururi bil wazir sai ya biyo ta wajen wazirin nan ko mu yanzu ana mace shamaki misali shamaki shi ne na zai yake dan tsare mutane a fara ku fara shi yake isuwa shiga ba sallama ba shi sallama ya cikin gida ne ake zango ko a wajen da shi shi ma waje ne shi cikin gida shi cikin gida ko sallama to kuma me ake dan murin haka ne dan mori shi ne a tsakar ɗakin sarki shi kuma tsaka daki da abinci da komai Shi yake wannan.
ya ɗanɗana ma sannan sarki zai rari Allah an subhanallah Ah, to kaga wannan matsayin ai shi kamata ka samu wannan ai babba ne da zai sarki zai zai a a ana magana ka ka kore kofa ko fage ingredient a gaban shi zai tsaya da kuku shi za a hada sai ya tabbatar me aka yi komai rari Allah an Allah ya dada dan muri murin nan babba ne to yayi okay shi yasa da ana cewa wancan ɗau- yayi na gane a na gane ne sai na zai da yana harisa ana dan murin manzara ai magana malaki ne sai amintaccen eh, a gaban shi ne a tsakar ɗaki ai.
ya ce so an rai da ba kowa ake sawa wani mutum oro to kaji wannan ku ai shi babban hadari ne ma da shi wannan a ai kai sarkin Allah ke ai ba kowa ake sawa a Allah ke Allah ke Allah ke Allah ke wala su hudu ala maliki illa bil to kaga ni bai yiwa dai mutum da ya wuce wurin sarki kai a ya bi ta kan ma'aikatan sa ko to wa idza marra bil waziri kuma in ya wuce ta wurin sarki da wurin wazirin nan ko wajen ma'aikatan sarki wa tsara kofar nan labudda an yukhadibahu bi khitaban yunasibu qabahu ba makawa sai yayi magana da shi irin magana da dace da matsayinsa to ranka ne ina wannan zai na san shi wajen takawa su sai ya ya haka in to ai gashi gashi to ya za a yi Huh? sai sun daddale ya ji me ya kawo shi ya me yake so ya yadda da shi tukun ya shiga sai zai ce ana nan ne Yau, ana kusa yau ya mai irin kalmar da ta dace eh ana kusa ne Eh, ko a samu na samu gana yanzu kaza kaza sai ka dai sun koyar da kai kayi magana mai kyau ka gani kafin ma'aikata su baka da baka je gun sarki ashe tun da haka ne duk ka san haka ake a duniya ma ne ya suma lahu bidu dan ya bashi dama ya shiga to wazirul hadaratul ilahiyya to wazirin hadar Allah Allah ya halarsa ma fa zan da waziri fa wazirin hadar Allah fa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad fa saboda haka fa yusalli alaihi ka je ka yi salati bayan ka shiga kai wanka ka fito daga istighfari kenan sai ka biya fada waziri tuku ka zazzaga salati da yawa dan hadara ta yadda da kai manzo Allah ya ji eh to na ga sai zan ma iso ka shigi in ba ma iso ba ka shiga ba fa anta babullahi ayyamri'in wafafu min gairi ka la yadkhulu kai ne kofar Allah duk mutumin da ya zo wa hadara ba ta kanka ba zai shiga ba Mm.
a gani saboda haka sai ya zo sanan sai sai na bashi damar shiga to sai zai salati ga manzo Allah fa sai ya salati gare shi fa idza dakhala Allah hadhihi ilahiyya to kaga daga nan in ya shiga hadarar Allah nasabuhu an yi wahidaha to yanzu kam ya dace da shi sai tsayinta Allah yanzu kan ya shigo sai ya ta kirari an bashi dama amma iso ya shiga yanzu sai ya je ta zabga kirari a fada eh yadda ake shiga wasan shigo lafiya dan tauren giwa lafiya dan tauren zaki lafiya kaza kaza lafiya waye da aita fada ne duk da wani duk da wani girma da za a fada sarki a gawar to haka shi ma Allah da ka shiga haka tikirari ka la ilaha illallah la ilaha haka zaka ce dinga bada hmm fa yaqul la ilaha illallah fa idza zahara lahu wahdaniyatullah idan wahdaniyar Allah ta bayyana gare shi bayan yana ta zikirin yana ta zikirin nan sai wahdaniyar ta bayyana gare shi wa fa ne fi ya fana cikin Allah wa fa tasha kuma ya waiwa ya laluba ya gari ku akala sai ya gano haƙiƙa cewa annallahu annallahu huwa annallahu haqqun cewa Allah shine haqqu Allah shine gaskiya in ya fana'i sai ya bincika wa fatasha sai ya bincika ya gano cewa akalan ya tabbata cewa Allah haqqun wa qawluhu al kuma magana Allah gaskiya ce wa qala Allah ya ce innahu khalaqa khalqan ya halci halitta wa arsala rasulan ya aiko manzo wa takzibul haqqi sa'abun kuma ƙaryata a'udhu billahi sai fantar da Allah abu ne wanda yake ba zai yi ba kai kusan Allah ya faɗa to haka ne bai ba kai ba ya yi ka sai fantar da Allah ba kace abin da faɗa ba haka ne ba fayyara su daga nan sai bawa ya gane cewa anna zalikal khalq cewa wannan halitta da Allah ya yi din nan war rasul wannan manzo da Allah ya ce ai din nan huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah ne annabi Muhammadin kaga ya fa na hadratu bi kenan sai gano manzo Allah ne ata ala suratul haqqi manzo Allah ne kawai ya zo ne a bisa sura haqqu din kawai gaba ɗaya ma ya zo ne a sura haqqu din kawai ya buya cikin sa eh yuqarribu zalika alhadis hadisin nan ne ma zai kusanto ma da wannan ma'ana ka ƙara gane ta da Allah yake cewa inna Allah halaka adama ala surati ya hadisi ne manzo Allah ya faɗa ko inna Allah halaka adama ala surati wannan hadisi Bukhari ya rawace shi a cikin kitabul istizani ba hadisi ba da Bukhari ne babu ya tsaya muslim ma ya rawace shi a cikin kitabul birri babu ya 115 to a bible ma akwai to ai mana bukatar mu a bible tun daga shabu a kashin manzo Allah ma inna Allah halaka adama ala surati Allah ya halicci adamu ne a surarsa Allah ya halicci Adam da irin surarsa to kai yaya zaka da wannan hadisi ne da irin sura Allah Allah ya kira Adam man magana wai to kai yaya a ne mutum rawahu bukhari wa har yaratu hadisin nan yawa shehu kara da ke sa ai wa rasul sallallahu alaihi wasallama shi manzo sallallahu alaihi wasallama lahu ummatun yana da umma yana da al'umma manzo da manzo ne shigo to yana da al'umma kuwa wanda suke bin to wai al'umman nan fayara sai bawa ya gano shi muridi sai gane cewa ash-shaykh tijani haqiqatan huwa al-ummatu shehu tijani haqiqa shine al-umma manzo Allah ashe kaje Allah tabaaraka ta'ala ya aiko manzo manzon kuma yana da al'umma shine shehu tijani to shi ma shehu tijani yana da wani abin a kasa murmushi hmm shi ma yana da wani abin a kasa murmushi wa shehu shi kuma shehu tijani lahu zillun yana da inuwa shi shehu tijani yana da inuwa shi ma yana da inuwa shi kuma huwa al-mu'abbaru anhu bil harazmiyah inuwan nan ita ce aka fasara da harazimiya ita kuma in dai inda kaji an ce harazimiya to inuwan nan ta shirka na ake ake nufi kawai ishara ce ba shi zawa muke cewa assalamu alaika ya halifatu shehi siddiqil maulana eh to kaji zan san inda yake eh kaji zan san inda zo hali haraziman na ashe ishara ce zuwa ga harazimiya kawai duk wani an harazi da mamman da wadda ya dauke yin fadin abba bari amma na san ma dinga tunawa mun gode Allah sai suwar Allah sai ka zama yi suke na amma damar khadiri ya haɗu bisa hirihi zai ji kakatun da kuma zai ba dariya ta san kakwai kwaye shi amma damar khadiri ya haɗu bisa hirihi inda ya haɗiri yana nan yana bujirowa a cikin zuciyar mishi suwa ma zikir banda abin da aka ambata inda akwai wani abin da yake zuwa zuciya ba banda wannan hudun Allah manzan da ya aiko al'umma da take bin su shi ne shi da inuwar wannan al'umma yi ne shirin ranar dalal a razumiyar nan inda akwai wani hudun nan a zuciyar muridi tana nan tana kai kawo an shiga matsala ba za shi inda ke so ba Allah ba za shi ba sai dai ka taɓa shi na ta annaban da shi ka ta kora shi inda ke inda ke so ya daban inda za shi daban kada sai da za ka da shi duka baki da to a inda da wani wa'in nan a zuciyar zai ba fa inna sahibihu ka ga abocin wannan mukamin inda akwai hadari a zuciyarsa ba wannan ba ma za lafi haifar gafala ta hanyar zai a cikin gafala har yanzu a cikin rafkan ɗimo gafala yake wani gafala su musibatun ita kuma gafala musiba ce wani za musiba a hadun idan aka samu ɗaya da ita in aka samu in aka shafi ɗaya da gafala wani ku da gafala uzbin layi wakala Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke ganin shi zamu koma duka baki da awadahu Allahu khairan mimma usifi to sai dai mu ce kawai Allah ya Allah ya Allah ya musanya mu da shi amma na ce bala'i inda mutum yana cikin wannan hadarin to Allah ya sauke wala adri zalika ya qulu alhamdulillahi rabbil alamin dan haka ne suka ji wa alhamdulillah rabbil inda ya samu inda ake samu wa azawar musaiba daga mutan Allah ka san da mafi girman musiba ita ce gafala gabaran Allah wala maqsuda ba wata manufa wala hajatu da nafil anbiya'i ba mu da wata bukatar cikin annabawa wala auliya'i ba mu da wata bukatar cikin waliyai laula suhubatuhum lillahi wa qurbuhum minhu in ba dan sun suhubanci Allah ba sun yi kusanci da Allah ba annabawa me zamu da annabawa me zamu da waliyai in banda kusancin su da Allah shi ja musu muka san su muke san su shi ja musu muke bin su kun manta ne shaydan da shi ma dan fada ne dan fadan ma na kusa hadimi babba halala amma daga da Allah ya jefe shi ya ce faharuzi min ha'in naka fa'in naka da ji wa inna alayka la'anati ila yawmid din daga lokacin shi ga ma wajen gawo dama shi kusancin sa ne su malala ya jawo da wani ya goce shi ma sun ya ɗebe shi Allah ya kiyaye shi ma da haka zai bayar da haka shi Allah ya kiyaye kuma anan zawe nawa ne suka samu haka wanda wallahi ba ta zalika annabawa Allah ya ga ai amma ta to kusan duk wanda ya canza bayan nan bayan wannan abin da muka da shi duk wanda ya juya ya bada baya ya ce ya bar abin da yake kai to fa shikenan mai zo laika wal fasiquna yanzu ya zama fasiki ma ba annabi ba fasiki fa daga annabta kuma fasikanci musiba ce kuma ta wallahi ta jawo ashe qurbuhum min Allah shi jawo musu muke musu muke kuma san su da ba mu da bukata akan haka wa qarabul jami'il Allah to mafi kusancin dukkan zai zuwa ga Allah ko huwa sayyidina rasulullahi sayyidina muhammadu rasulullah shi ne mafi kusancin su gaba daya zuwa ga Allah fala yasulu ahadun illa bi wasilati na haka ba wanda zai sadu da hadara amma ta kansa ba mai sadu da hadara sai ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa anta babullahi ayyam ri'in wafahu min gari kala yadkhulu kamar yadda bakari yake faɗa sufi wanda ya sa fati ko mai sa fati baitin sani yana cewa an ta babu Allah kai kofa Allah ne kai ne kofa Allah ya rasu Allah ayyam ra'in wafahu min garika duk wani da ya zo maka ta wani kofa ba wannan bala'ir hulu zai shiga ba duk wanda ya zo Allah ba ta wannan kofa ba zai shiga ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah huwa allazi tajalla fihi al-haqq shine wanda Allah ya tajalli cikin sa bi wus'i rububiyyatihi da da wus'in na rububiyyarsa da yalwada ta rububiyyar Allah wacce sababi da ni isbatihi ta'ala ila al-uluhiyyah ko manzo Allah ya yi sifanta da dukkan sifofin ubangiji da malakuta alaman da allantaka Allah ce kawai ba sifa allantaka ce kawai mai sifanta da wani haka ba za a yi mai sujada ba ba za a yi mai sallah ba za a yi mai abubuwa ba na ibada saboda mai sifanta nan amma duk wata ziba ta Allah ta malakuta Allah ya dauke ta hakuri yadda haifiya abubuwa kyauta kaza dan sifofin Allah ya dauke uluhiyya ce kawai bai dauka ba za ka ba a yi mai ibada sallallahu alaihi wasallam hmm fannabi sallallahu alaihi wasallam laysa ibila shi manzo Allah ba Allah bane ba Allah bane amma wannan ma kana mutu sai bisbati ta'ala amma da yake ya sai bajin zubin Allah tabaraka ta'ala wallahu ta'ala lahu wazirun shi kuma Allah ta'ala ya da waziri alimna sai muka gane cewa annahu la budda an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba makawa cewa manzo Allah shine shine wannan waziri wa rasul sallallahu alaihi wasallam lahu zillun shi kuma manzo Allah yana da inuwa huwa al-mu'abbaru anhu bil khatamiyya shine ake fasara da sunan khatamiyya khatamul awliya shi da yake shine inuwa manzo Allah kasan inuwa ba ta da bada mai ita ko wa ma ra'ayna ahadan idda'a zalika mu mutum ganin mutumin da idda'a zalika makama ya da'a wannan makamin ba mutum da wani ya ce shine mai makamin khatamiya ba shi wata jari kada ya zo ce shine da khatamiya kuma ta tabbata shine ne ba wanda har yanzu ya ce ba shi bane ni ba kuma wanda zai faɗa nan gaba ko ya faɗa hibu ce ka lalle sun ya buga ina ina ina musu wata jani kuma ne radiyallahu anhu ai wani hosan na ganya ne na ce eh yayi eh na shekaran yau ba shi ka gani eh wani yan jam'iyya a Kano amma a haƙuri ne hawar wani siyasa labari kawai da kyawa wayawa da rikan yi ma wayan jam'iyya a kano yan wata yan jam'iyyar pdp a kano su wani bangare ne bangarori ta yi a cikin ta akwai bangarori an sanya dama ta yi wani bangare suka ce sun kuna hukumar da jam'iyya shi ne wata fata da ne zawai da ya yi ce wallahi yanzu na san eh wai an kori pdp kun kwasa daga pdp wallahi sai yanzu na yadda sun yazo to wallahi duk wanda zai ce da bushe ta zari ba shine hatimul alama shi shine shi mai magana shi na tuna wani wace wallahi sai zama gane sun yazo lallai sun ya kada ba wanda ya da a wannan mukami wata kallama fihi ba wanda ya magana a cikin mukamin ma ya magana ma ya bayanin ma mai mukamin yake nufi babu Allah shakhs janci shi janci kada ya iya bayani ma akan shi akan mukamin ma kansa duk gaba da wa kana madda hu sallallahu alaihi wasallama bi wusdi nubuwati shi kuma shi jani manzo Allah ya masa madadi da yalwan nan ta nubuwarsa annabtarsa saboda haka wata sufa bi jami'i sifati sai zama ya subbata dukkan sufofin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa nubuwata in banda annabtar kanta duk sufofin annabi Muhammad shirjani ya dauki in banda annabtar ita ce kawai bai dauka ba dan haka ne ba za a shi shari'a daga hannunsa ba ba zai sabo shari'a ba shi saboda shi bai siffanci da annabtawa na yoyi amma duk sufofin manzo Allah ya dauka kuma to kaga ni kuma ikon Allah hmm duka maki da hmm ni da kare kalman sani ake ƙarfi to ai sidi ko ba na hadiya ne
shiru ya ba halin gidan ku bane ko ba dan nana bane
dan nana ko dan nana yi tukun akwai kala biyu ne ba ma ba to to kaga kala biyu ne saboda a rika bayani
in kana buga ɗayan mu eh dan ba ku kana buga ni Allah astaghfir Allah azim Allah alhum Allah ya sharifi ba ruwana wallahi wata ta bi da mi su ba su ila nubuwa fa shaqata jani laysa bi nabi amma na ma da shi yan muridai dinga sa sharifi aiki da Allah dukkan yiwo to ya hakuri amma dai wallahi sallah yawa hadiya hauda gara gara hauda fashahatu zari laysa bi nabi saboda ka shautu zari da Allah ba annabi bane wa ashara radiyallahu anhu ila zalika bi qawlihi sabit anhu ana wuta wallahi da ana sauraron shi Ibrahim da ba fada hadari ba matsala shi ne tsawo diya ne mai wuce kai ne sun tuni shi sa a matsayi duk zafin ma'arifarka duk kaza kaza kaza da kana sauraron shofar bin Allah ka gane inda aka wallahi ka fito eh lalle duk ɗaya ne amma ga inda bambancin bambancin bambancin bambancin bambancin bambancin bamban- wanda zai ma'arifa ga wanda ke ga maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata dukkan sifofin hadara in banda allantakan nan allantakan nan kuwa ita ce ta sa ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai azumi ba za a yi zakka ba za a yi mai duk abubuwa ba za a yi masa sai dai wa Allah shaudu jaridar Allah ya sifata dukkan sifofin manzo Allah banda annabta eh eh lalle ɗaya ne to aka ji inda ake wa manta ka ji inda ake wa manta diga baki da hmm wa shar shar da Allah ya ishara ila zalika da zuwa ga wannan shi ma ga kauli sabita anhu da fadin sa da yace ya tabbata da da gare shi yana cewa kullu ma baraza duk abin da ya fito wa fada duk abin da ya kwararo min hadratu ilahiyya daga hadar Allah ta talaqahu ruhuhu sallallahu alaihi wasallama ruhi manzala ne yake saukar sa wa kullu ma baraza duk abin da ya fito kuma wa fada kuma ya kwararo min ruhi daga ruhi manzala sallallahu alaihi wasallama ta talaqahu ruhi ruhi na ne yake saukar sa wa qala aidan shautu jani ya ce har yanzu ruhi wa ruhu sallallahu alaihi ka hatin ruhi na da ruhin manzo Allah kamar haka suke wa ashara radiyallahu bi isba'i shautu jani sai yayi ishara zuwa ga ɗan yatsun sa guda biyu waɗannan wasu da da ko musabbiha ka san wasu daya ko musabbiha tsawo to haka ruhi na da ruhin manzo Allah suke tafiya a jere ɗaya na abin daya a gindi a gindi ma'ana dai ba su ka faɗa ba kenan a sha akwai inda ya rago shi tun da ba su ka faɗa ba da sai ya haɗa biyu waɗannan sababa da sababa haka dan yin nan da zai to a sai haka Isba- wato wato musabbiha da musayyin nan daga baki da radiyallahu anhu wa shawtu jani shawtu jani radiyallahu anhu ja'ala alaina hadha ar-rajula shi kuma shawtu jani sai ya sanya mana wannan mutumin wannan mutumin yanzu da shehu ibrahim da yake magana wa shawtu jani ba fa ko aina da sai ka ta ni
to da anbiya Au.
musali okay ai ban gani na na tsallake ruhu tu midal kawai da gani ne ruhu tu midal anbiya wal mursalina ruhin manzo Allah yana wa annabawa da manzanni madaji wa ruhi tu midal aqdaba wal arifina ruhi na kuma yana wa annabawa da arifai madaji shi shi tujani kenan wa shar da labi isbahi wa shakhs jani shi shi tujani da alaina halar rajula ya sanya wannan mutumin akan mu shi kuma sai ya dora wannan mutumin akan mu qala shaudu zani ya ce la yana da ahadin minni shay'an illa bi wasata ali harazima ba wanda zai samu wani abu a guri na ko menene su ta kan alharazim ba za ka samu direct daga gari daga gari directly ba zai yi ba dole sai ya zama indirect ma'ana sai ya biyo ta kan alharazim akwai sanar to yanzu ka ji alharazim ya ya koma ali Ali ya koma Ali, Ali ya zama Ali, Eh, Ali ya ga Ali, Alin Ali, Alin da shi a Ali. Eh, yawon ji ɗan dogare ba. Yawon, Alin Ali, Alin da shi a Ali.
subhanallah Subhanallah, wani ka taba jin tawa? Ga al'adashin Ali, yau ga al da halin Ali, yau ga al da siffa Ali, ya shehu na a wannan sabon don kunna ma ita. Eh, zamani Ya Ali, dan Ali, yawa ka ban dama in yaban Ali. Eh, tun daga farko, ai, abu da isa na ce ai, isa na ce Ali, da ɗawa Ali, a menene, ai, wani malam bar dai, waɗannan, ai, sai shi ɗin, an haddasa wannan waka aiki ne, ai, ba ta da su ba. Da isarori ne ga suna ciki mala. Ya yi kyau, wakala yana cewa ma hallabta suwahu, kai ni hau ma muku wa ba sai shi, in ji shautu jani. Ma hallabta su ban halifantar da kowa ba sai shi shine halifa. kaji halifa ne za ka yi ya tare abin sai ta kansa za a samu iya zalika min gairi su'ali kuma an bashi wannan abin da aka bashi ba tare da ya roƙa ba shi da zalifai ke faɗa annan abin da aka bashi an bashi ne kurum da ainihin inaiti ba don ya roƙa aka bashi ba wa za huwar wujudu kulluhu to wannan fa shine samuwa dukkanta wannan da muka siffanta shine samuwa dukkanta ka tuna tun farko Allah tabaraka ta'ala shi kadai ne kuma ya ce na yi halitta na halitta halitta na aiko manzo sai ka gane ashe wannan manzon shi ne halittar da Allah ya ce ya yi sai ka gane wannan halittar wanda ita ce manzo tana da al'umma shi ne shi jani sai ka gane wannan al'umma tana da inuwa shine wannan mutumin da aka halifantar wannan alharazumin da ba a halifantar da kowa ba sai shi wannan ba za a samu komai ba sai ta kansa din nan to kaji gaba ɗayan halitta samu gaba ɗayan halitta wannan duka ta ƙare yanzu an gama iya halitta kenan ta samu kenan gaba ɗayan ta wannan yasihu an yakuna huwa sawa'un mhm. wa hadha huwa alwujud kulluhu yasihu an yakuna huwa سواء قلنا محمدا أو أحمدا أو إلياس أو محمد المشري أو هذه الشجرة أو الحائل لطاع wannan fa ita samu gaba ɗayanta ya sai wa'an ya kuna wa zai iya wa kawai na gani shi ɗin ne ma zai iya yi wa duk zai iya wa kawai na gani ma shi ɗin ne ma wannan samu wacce dai wadda dai faɗa ɗin nan yawon mama ra'ita ba an nasu da afa kuma mara ita ta rani fa'in kullum inda rabi ka iya wada wanda gajin nan ma shi din ne ma sawa'un da ɗaya ne mun gana ma mace muhammad ne au ahmad ma musa ahmadu shi ne samu wannan au iliyas ma musa iliyas ɗin can shi ne au muhammad da bashir ko wancan muhammad da bashirin makila shi ne au hali shi da ko wannan bishiyar makila au alha'idu ko wannan garin ma wannan bangon makila shi ne au hadai kuma dai duk da aka kuma dai duka baki dai ne gaba da kuma duk gaba da wannan su al'arba ta ka same su mutane rabu hudu ne mutane aji hudu ne fa kismun salikun akwai bangaren da yake saliki ne lamai su zo bai tarbiya ba ba su tarbiya ba su kohun ahalu salati da su yan sallah ne wa somi da azumi wal hajji da hajji wal ibada da ibada bangaren lafiya kalau wannan ne gaba da mu ma duk anan muke amma waɗanda suke ɗaukar wannan shine gaya su shi ke nufi saboda wanda bidar ya ɗauka aiki nan gaya ce bai san cewa nan ne bidaya ba matakin dan dabalin farko ne ma nan so ake ka taka ka cilla amma shi ɗauka aiki nan ne makura kwana sallah akwai wanda ake kirari kwana sallah wani shi ya kan kwana sallah ake cewa idan shi akalan kwana sallah yayi to mu ma duk kwana sallah ne mu alhamdulillah muna dinga wada wa ma'ana dai wa hum sulaha wa hum sulaha su mutanen kirki ne halatuhum mahmuda kaji ce mutanen kirki ne za gansu halatuhu mahmuda halinsu kuma abin yabo ne la ba su alaihim ba su da wani laifi mun gode Allah su mutanen kirki lakin nahum la sabila lahum al batin amma kuma matsalar su shine ba san komai akan haka batini ba san ta ba fa ma shi mura'i hata ra'i hata Allah ba su shiru kanshin Allah ba ma shin shi kanshin za su jiwa ba zan san san Allah kanshin sa ba su shiru mutu duk kwana sallar da aiki
gidan aluda
kare Allah ba dan ya mutu ba aka baka san wannan gidan ba a ba ai wani turu ne baka samu a guru din rashin subhanallah ce ka dinga alama annaba dauda mana ce da masu wadda rashin shehu ne yayi wani kismu sani mai zubun to kaji wannan ajin farko kina wannan mutanen kirki bayan Allah suna nan sallah dai azumi dai zakka dai ibada dai aikin hajji dai kaza kaza nan ne gaya abun su rike kuma mutanen kirki ne hajjan suna kan hanya mai kyau alhamdulillah amma ba san bajin ba kanshin Allah ba su shiga gudu to na biyu kuma majzubun sai majzubi shi kuma la yubali bil zahiri wanda shi kuma baya ruwansa da zahiri fudda mai zahiri ita ban kaura sai yake tayi a cikin bajin kafirun shar'an shi wannan kafiri ne a shari'a inda ahalin zahiri a wurin 'yan zahiri na duk wanda ya gan shi kafiri zai bincin ta gariya don ba za ka gina halla ba ba zai ba ba zai wani azumi ba zai kaza ba ba zai kaza kuma zai yi shagi ya yi da abin da aka ce ma ba a so mahayi da abin da ake yin mahayi to ka ganin gurin hadari ne babba laura ahu sultanun da sarki zai ga wannan sarki mai takobin shari'a a hannunsa da zai ga wannan na ƙasar wallaka shi ne saboda ya sha giya ya je ya yi aikin banza da matan mutane ya je ya yi kaza ya yi ƙirin sallah ya ƙi to wannan me ya hukuncin samban da kisa ko ka ba na kawo shi kashe zan in dai da su kuma shari'a hannu yana kashe shi mun kula amma wasu da haƙiƙati huwal mumin haƙiƙata a fa a haƙiƙa kuma mumini ne wannan kaji inda rijiwa take a haƙiƙa mumini ne kuma mumini da imani ne dan kama a zuciyarsa babban misali da yi da aka gani da ido zahiri shi ne misalin sai na mansurar hallaci shi ya kita faɗa kullum don shi aka gani ƙarara mansurar hallaci waziyallahu ta'ala anu da ma'arifa ta da cikansa ya dinga jijiwa ya rasa mai zai ya fito waje na tsaya ya ce kai da ma'a ya kamata a kwaya sirrin nan kowa ya san shi ya ce ma fil jubbati illallah ba komai cikin alkibban nan sai Allah shi ne sai sa alkibban ya fito ce ba kowa cikin alkibban nan sai Allah kai ya haga za a yi ‘yan shari'a sa da wannan? a wata ruwa aka ce cewa yayi ma'abudukum ta ta kadabayya wanda kuke bauta gashi na take shi da kafata a ga raba ta farkon gila za ta shi ta wili a wani haɗu ɗan wulaƙanci a ci suka kama shi kawai suka danna mai suka danna mai wuka suka sare makai gaba da to matsala shi ne sun sare kansa suna tsammanin kafiri suka kashe sai ga jinin yana tsartowa yana rubuta Allah Allah Allah Allah Allah Allah a wata ruwaya a wata ruwaya la ilaha illa kalmar shahada da rubuta cikakkiya jinin safa yake tsartowa yana rubuta kalmar shahada jama'a kafiri ba a kashe kafiri ba a kashe ba wai ya faɗi kalmar da bakinsa ba sai ga jinin yana rubuta la ilaha illallah wa rasulullah kai yaya to fa kuma suka rikice gaba ɗaya suka rasa da zaci hankali kuma tashi kuma sai suka shiga malamai kuma aka fara neman la ilaha an ji aka shauli Allah ba sani ba ga fa abin da ya fa zahiri kuma ga abin da baka yi to yadda aka je gurin shehin sa ya sha ba komai ku kun yi jihadi shi kuma ya shahada yawa abinda kuka yi jihadi ne a shari'a shi ko abinda ya shahada idan mumini mutu lafiya kalau shi kenan kuje ya je bayan abinda ya kawo shi wa ya sa shi abinda ya to ko yanzu ka ƙara yi fa abinda da faru kenan ta hallaji za a yi ma wallahi adda ta kanka shi kenan ka tabbata Allah yana ga Allah kai shahada mu kuma nan duniya mu huta da kai Allah abinda za kuma kenan wai da da wurin Allah in zo koma zuwa ga Allah lawajadu sa'idan mahbuban inda Allah sai zan same shi sa'idi ne abin so ne a gun Allah sun mutane su gashi kafiri amma sun kuma gun Allah ya same shi mumini ne dan fada Allah ne ma daga bada la yubali bi nabi gairihi shi baya damuwa da amfanin wani sa bale burhu shi cutar da wani yake ma'ana bai damu amfanin wani bane domin wannan kalaman da yake za su sai mutane za su kore mutane gaban shiga da riga ma ce a mutanen nan yan failan nan kaga yan iska da abin da suke faɗa a ta zurutu kaga ya kore mutane gaban da su shigo hanyar ma ana ta zama irin wannan kalubale nan mun je sun la'aka kaji da tambayoyin da aka ta yi don yan wannan yan shirman sa'anar sun zo sun fasa kan mutane sun hana su masu kusanto tsarikar da hanyar alherin Allah ya saka Abdullahi da alheri wannan yaro na ne faɗin nan da ɗan wadda ya shi ba ƙaramin jihar yake a gundan wallahi wala ba ƙaram in ka wani uba da ya zo zana kamar mana kuka yana ta godiya ga musamman da suna na aka gasu musa yana ta godiya da ƴaƴanmu alhamdulillah yanzu ba su da aiki sai zikiri ba su duk wasu waƙoƙi zan haddace wani karatu ma yanzu ka suke yi saboda a shi waƙon nan yanzu ka je da ake yin tasar da abubuwa ga sunan yana zauna a zawiya ke karantar da su ruhul adab yanzu har shehin har kowa da kowa shiru shiru amma yana ta aiki alhamdulillah tun da dama muke magana da shi akan haka to ka gani alhamdulillah amma an zo da an rufe ta gari malam da irin wayannan yan shiri me sun fasa kan wata zo ta zo na ta ce ni malam abin da nake so kai min bayani wai ita failan nan da yayi ma failan nan tukunna yawa kawai ma ka ga mu me failan nan sai ta bayan su ai ta duk ba haka ga musu ba su ba haka suke ji ba na ta to wannan da shi ne sabana ko ba shi wani za su ga ne eh an yi kawu layi ba ne mai rage to kaga wannan wanda yake irin wannan aiki yana kore mutane ga baran hankali ga halala ga baran shigowa cikin lamarin nan to baya son ya amfani wani yana cutar da wani ne a inna malikta da bihi balla duk wanda ya koyi da shi ko bata zai domin shi ne san abin da ka sani ba kai ka zo kina ka san wani abu sai kike ta abin da kike kai shi kuma bai san komai ba zai koyi da aikin kuma ya halaka ya bata kuma har abada to ga wallahi ya tasu uzillahi la yubtada bil ladzi zalal shari'atu zalal shari'atuhu law annahu ja'a bil amba anillahi malamai suka ce kamar da ibnu arabi ya ce yake bala a fito hatu la yuqtada bil ladzi zalal shari'atuhu ba a koyi da aikin wanda shari'a ta bushe daga gare shi wanda ya fita daga hayyaci ya watsar da shari'a gefe ko me ya sani ba a koyi da aikinsa kai lau annahu a bil anba adallahi ko yana zo muku da labarai daga Allah arewa kenan karfin ilimi ko ko takawa a ce ma yana karbo sako daga Allah kai yana gama ba za a koyi da aikin sa mutukar ba a yi shari'a ba amma da ya hau kan shari'a lafiya kada ta gidi shi amma in dai ba kai shari'a ke ba ya gidi shi ba mu ce da kai kafiri bane ba mu ce da kai kaza kaza kaza ba iya da inda aka tsaya kenan ba dai a aiki da aikin sa kawai to gani wal qismu salis qismi na uku kuma huwa al-jami'u bainal jazb wa suluki shine mai hadewa tsakanin jazaba da suluki wanda ya hada tsakanin jazaba da suluki ya hada biyu to madalla shari'a da da hakika ce ne ya hada su ya buka ba da fana'i shine wanda ya daye baka'i bayan yayi fana'i muta'addiban bi adabi shari'ati yana da dattuwa da rabai na shari'a fa zahiruhu yatambasu yamtasiru al-awamira to har a zahiri za ka ga shi yana aikata aikin da suke an umarta a yi Allah azumi zakka aikin haji ba sadaka za su daga da abubuwa yana yi wa yasu rubun da wayi kuma yana nisan ta abubuwa da aka hana baya shan giya baya sace baya kaza kaza da abin da ba aka hana baya yi to wannan yana aikata abin da ke shari'a kenan wa yakunu batinuhu mustajrikan fi zati Allah tabaraka ta'ala kuma batinin sa gashi kuma ya nutsi cikin zatin Allah duk gaba da ta ga hada ihdal husnayn ya hada biyun kenan gaba da husnayn husnayn gaba da to la yushahidu ghayrahu ghayraha baya ganin wani zatin Allah gaba da jama'a bainal fana'i wal baqa'i kenan ya hada tsakanin fana'i da baqa'i duk gaba kida wal baqa'u ba'da fana'i kamalu shi fana'i bayan wato baqa'i bayan fana'i ai dama kamala ne wal baqa'u qabla al fana'i hijabu shi ko baqa'i kafin fana'i hijabi kai inda musiba take mm baqa'i mutun ya wanzu ya tsaya kan shari'a kadai ya sani ba zai bai je yayo ruguje ba tuko ba ta ya je ya ruguje ba ya je ya samu hakika ya dawo kan shari'a a to wannan hijabi ne can da gariya Allah ya sauke wal farqu bainahu wa bainal qism salisi bambanci dake tsakanin da na kun Allah ke yawa wal qism rabiu shi kuma na hudu qismun ya funafin zati wa ya kafil khilafa shine bangaren da wato kasanda su kuma suka yi baƙayi a cikin zatin Allah suka yi fana'i wato suka yi fana'i cikin zatin Allah suka yi baƙayi cikin halifa hazar harazmiyan nan yawa kwaran asali kenan jama'a ko jami'un bainal fana'i wal baqa'i ya zama mai hada shi tsakanin fana'i da baqa'i wal farqu bainahu bainal qism salis so me bambanci tsakanin sanan uku ai na uku ma kamar haka kace ko a a bambancin su anal qism salika sulusu sulukuhu wa jazbuhu wa fana'uhu lam yatajawaz al asma' wa sifat hakikatan shi ismi na uku da sulukin da zazabar da fana'in duka bai tsallake sifa da ismi ba anan ya tsaya hadara sifa da hadara ismi nan ya tsaya ke tai وهذا الرابع شكونا هدن جذبه وسلوكه وبناؤه وبقاؤه في الذات شكونا هدن da jazabar da sulukin da fana'in da baka'in gaba daya cikin zati yayi da zatul bahar da kuma zatul aliyya mun kula muhaddallah fa sahibu yarju ila zati saboda haka abucin wannan hadarar wannan makamin shine zaka ga yana koma zuwa ga zati ruju Allah ya alama lahu shay'an irin komawa da bai san wani ba sai wannan wala kaifiyatan ba kaifiya ba za ka yi kwatanta tawa wala yanta hi sairu sahibi kuma abocin wannan mukamin wanda ya shiga nan to tafiya sa ba ta kare a cikin Allah da anna Allah la nihayata lahu sai shi Allah bai da iyaka ai tunda Allah bai da makura ko tafiya ba ta kurewa Allah ya sanya mu a cikin nan gurin barka annabi sallallahu alaihi wasallam kaji an kwara asalan ai eh fatar satul fati alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Fatima ya rabbi bi zati wa bi sifati